بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا متابيوك وتنزل الحج mu dai a lissafin mu biyu ne sai dai in kai yawwa ranar litinin ne arafa ko ranar talata sallah kaji wani ya ce ya ce uku biyu ga watan zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa muna cikin darasi na goma sha shida a cikin wannan sura mai albarka su sha biyar to na sallama ai daman dole sai kun yi sabani wali zalika khalaqahum a sha na sha shida ko na sha biyar in an je kasa a tantance a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran wanda ya dace da aya ta ɗari da biyar wala ta kunu kallazi na tafarra ƙoƙo nan muka tsaya za mu tashi yau mace biyar da wujuhun wa taswar da wujuh bismillah mala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
Abdullahi dan Abbas yake cewa ka tuna ranar da fuskokin ahalus sunna za su yi haske fuskokin ahalul bid'a kuma za su yi baki yawma tabyaddu wujuhun ay tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaa wa taswaddu wujuh ay taswaddu wujuhu ahli al bid'a fuskokin yan bid'a za su yi baki ranar tashi alkiyama saboda sun yi fito na fito da annabi sallallahu alaihi wasallam haka sayyid ibn jubair ya rawaito daga abdullahi dan abbas allah ya masa rahama kuma wannan shine abin da ibn kathir ya fassara wannan aya din da shi to allah samu cikin ahlus sunna wasu malaman suka ce yau mata biyar wujo ranar da fuskokin muminai za su yi haske wa taswaddu wujuhul kafirin fuskokin kafirai kuma za su yi baki kirin kagar shi ma dai wannan ba abun so bane ba abun kauna bane Allah ce fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum kaga waɗanda fuskokin su suka yi baki kirin ai sun kafirce ne bayan sun imanin su kamar cewa aka yi a kiyama din bayan fuskar tasu ta yi baki sai a ce a kafartun ba da imanikum in an ga fuskar su ta yi baki sai a ce da su yanzu kafir cewa kuka yi bayan kun yi imani kama wannan a din kama alamar tambaya ne a kafartun ba da imanikum yanzu kafir cewa ashe kuka yi bayan kun yi imani to fa zuqul azaba bima kuntum takfurun ku je ku dandani azaba saboda abin da kuka kasance na kafu cewa kuna aikatawa ranar tashi alkiyama kalmar tabiyar da wuju daga ibidad ne abin da ake nufi da ibidad wuju shine ishraquha wa istibsharuha wa sururuha fuska ta yi kyalkyali ka ganta da alamar albishir da alamar farin ciki da jin daɗi ranar tashi alkiyama saboda ta samu lada na ubangiji tabaraka wa ta'ala an dace ke Allah ya mana wannan arziki ne Allah ya ba mu dacewa to bakin fuska din kuma menene shine huznuha bakin ciki mutum zai tashi cikin bacin rai wa ka'abatiha saboda za ta kasance cikin bacin rai da bakin ciki li ilmi ha bi azabillahi ta'ala alaiha saboda ran ta san Allah zai mata azaba a wannan rana Allah ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla wala dhilla والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة أو تعالى الله ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ai wannan sune yawma tabyaddu wujuh fuskokin bayan Allah nagari wato muminai masu ikhlasi wanda suka wahala a duniya wajen yi wa Allah bauta a wata ayar kuma wujuhun yawma idhin musfira dahikatun mustabshira amma wata fuskar fa wa wujuhun yawma idhin alaiha gabara yace tarhaquha qatara sai ce me ulaika humul kafaratul fajr to shi ya dace da wannan fa amma alladhina suwaddat wujuhuhum a kafartun ba da imani kumkin sun kafirce ne bayan sun yi imani wannan aya din tana mana bayani ne akan abin da zai faru ranar tashin alkiyama na tasku da bacin rai da damuwa da bayi za su fada cikin ranar tashin alkiyama wasu kam abin bai zai zo da kyau ba daga mutum a a a a a za ka gansu a ranar tashin alkiyama suna ta zare ido shine yawma idin zurqa idansu ya yi kamar irin an kada bula ka san ba daɗin gani ka ga mutum idan mutum bulu bulu ɗin ma irin dark bulu ɗin nan to za ka gansu ran tashin alƙiyama suna cikin tashin hankali ko mage ne wani lokacin ta zari ma ido ta kalle ka sai ka ɗan tsorata to haka za ka ga idanuwan wasu mala yadda ka san an kada bula saboda ana cikin tashin hankali da damuwa a kafartun ba da imanikum yawmal misaq Allah zai ce da su alastu bi rabbikum ni ba ubangijin ku bane za su ce bala ya Allah ubangijin mu ne kai yace a kafartum ba da imanikum kafircewa kuka yi ko ba dan bai sani bane a'a dan a nuna musu abin da suka yi na ɓaci rai da tasku da za su gani Hassan al-Basri yace munafikai duk suna ciki li'annahum takallamu bil imani bi alsinatihim sun yi magana ne da imani akan harasan su kurum amma zukatansu kuma an karu bi kulubi in kare taka da zukatansu Allah kiyaye to sai Allah ya ce mai وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون haka
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق na'am وما الله يريد ظلما للعالمين wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum amma waɗanda fuskokin su suka yi fari sune ahlus ta'a masu yi wa Allah da'a kenan Allahumma ja'alna minhum fa fi rahmatillah suna cikin aljannar ubangiji shine rahmatillah ai da mun babu abin da za su sama da aljanna ko shine rahmatullah suna cikin rahamar ubangiji hum fiha khalidun suna masu kaddara madawama a ciki tilka waɗancan bayanan ayatullahi natluha alayka bil haqq sune ayoyin Allah muke karanta maka ya manzan Allah da gaskiya wama Allah yuridu zulman lil alamin amma fa Allah baya nufin zalunci ga bayansa duk abin da Allah ya gaya maka daidai ya faɗa adalci ne bai da niyyar zalunci da cutar bayi na'am
ولله ما في السماوات وما في الأرض haka وإلى الله ترجع الأمور saboda na Allah ne abin da ke cikin sammai na Allah ne abin da ke cikin ƙasai to me zai sha'awar ya yi zalunci maka ce wa mallahu yuridu zulman lil alamina Allah bai yi nufin zalunci ga bayi ba saboda abin da ke cikin sammai da na ƙasai din nashi ne shi tabaraka wa ta'ala komi na san to me ma Allah zai yi zalunci me zai sha'awar zalunci babu shi bai halice ku in ya ga dama duk sai ya kashe ku in ya ga dama ya raya ku to me magana zalunci a gun ubangiji ai babu to daman shi yayi ka shi yayi ka hula ce fa ka zo ka dauki abin nan ka ka dinka ta kai ka dinka ta kai ta ko ya ce wai ka mata wani abu wai ka zalunce ta ai ba haka bane ba na Allah ne abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai duk duka kuma wa ila Allah turja'ul umur al'amura dudduka suna komawa ne ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah huwa al-mutasarrifu bima fi dunya kulliha Allah shi yake tasarrufi da abin da ke cikin duniya duka gaba daya wal akhirah haka kuma da lahira kuma shine al-hakimu fi dunya wal akhirah Allah shine mai hukunci a duniya kuma shine mai hukunci a lahira ga baki daya tabaraka wa ta'ala wannan aya tana nuna mana cewa duk abin da ka gani a duniya mallakar Allah ne komi dan babu wani abin da ba Allah ne ya halice shi ba komai da ka sani in ba shi ya halice shi ba shi ya halice wanda ya halice shi kamar shi ya halice shi ne dan Allah ya faɗa Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shi ya halicci komai Daka shine walillahi mulku samawati ko walillahi ma fi samawati ayan mulkin abin da ke cikin sammai da mallakansu da riƙonsu da tasarrufi a ciki na Allah ne shi kadai yake abin da ya ga dama sai Allah ya ce mai kuma
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون
kuntum khaira umma ku kasance ko kuma ku ne mafi alherin al'umma wannan kalmar kuntum din tana nufin antum kuntum khaira umma ai antum khaira umma ku ne mafiya alkhairi cikin al'umma ukhrijat linnas wanda aka fitar aka fitar wa mutane malamai suka ce wannan aya din ta sauka ne akan Abdullahi dan Mas'ud da Ubay ibn Ka'ab da Mu'az ibn Ja- Jabal da Salim Maula Abi Hudayfa Allah ya yarda da su radiyallahu anil jami'a Allah ya yarda da su duka saboda an samu wasu shin Yahudawa ne da suka yi musu alwashi da nuna alfahari cewa mu mun fi ku nahnu afdalu minkum shine Malik ibn Saif da Wahab ibn Yahuda dukansu waɗannan manya-manyan yahudawa ne suka ce wa dinuna khairun mimma tad'una ilai tad'una na ilai addininmu na yahudanci shi yafi alkhairi sama da abin da kuke kiran mu zuwa gare shi ku ba ku da alheri suke ga su dan mas'udu to shine Allah ya saukar da wannan aya kuntum khaira umma ku din su Abdullahi dan Mas'ud da su Salim Maula Abi Huzaifa da su Ubayyu ku ne mafiya alkhairi cikin al'umma هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ukhrijat nas waɗanda aka fitar wa mutane cikin al'umma annabi Muhammad kenan ma'ana abin da ake nufi ma ukhrija ma akhraja Allah lin-nasi ummatan khairan min ummati Muhammadin ma'ana mutanen duniya gaba ɗaya wato babu al'umma da aka taba fitar musu aka ba su mafi alkhairi irin al'umma annabi Muhammadu da haka ku din ku ne mafi alheri babu sama da ku kuma wannan ya tabbata cikin hadisi manzo Allah yake cewa ko kiyama aka zo yin hisabi waɗanda Allah zai fara kira al'umma annabi Muhammadu kaga fa mu ne na karshen zuwa mu fa yanzu fa musudi aka bar mana wasu sun ci duniyar gaba ɗaya sun gama mu yanzu saura ne an yi al'ummomi sun gabata sun shuɗe mu daga ƙarshe muka zo daga bayan mu kuma babu wata al'umma da za ta zo kamar yadda kuma babu wani annabi bayan mu da zai zo to idan an zo mu za a fara yawa hisabi kuma ba an yi hisabin mu ne za a fara cewa mu shiga aljanna kuma annabin mu shi za a fara kira sallallahu alaihi wasallam kaga kuntum khaira umma ta fita ai ai antum khaira umma ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf to ga sifarsu kuna umarni da kyakkyawa watan hauna anil munkari kuma kuna hani akan munkari shine mummuna wa tu'minuna billah kuma kun yi imani da Allah ma'ana sifar al'umma alkhairiyya allati ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية صفة السوء يأمرون بالمعروف ده وينهون عن المنكر بيو ويؤمنون بالله لو ما أنهم آمنوا بالله لما أمروا بالمعروف ولما نهوا عن المنكر da ba dan sun yi imani da Allah ba ai da ba masu umarni da kyakkyawa suke hane da munkari ba a bisa doron shari'a Allah ce walau amana ahlul kitab da a ce ahlul kitab yahudu da nasara sun yi imani da sun yi imani la kana khairan lahum da shi fa alheri da su Allahu akbar kamar kai ne ka ce wa danka ayya da ka sani da ka yi karatu da ka sani da ka zama mutumin kirki da ka sani da ka zama salihi ko baka yi jawabin me zai biyo baya ba sako ya isa walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum Allahu akbar kaga wa mallahu yuridu zulman lil alamin kenan Allah bai da nufin zalunci wa bayi yace da ahlul kitab da sun yi imani da abu musa alheri minhum almu'minuna wa aktharuhum alfasiqun a cikin su akwai wanda suka yi imani na gaskiya da annabawansu amma mafi yawa daga cikin su kafirai ne alfisku huna bi ma'anar kufur da yawa cikin su arna ne kafirai ne kuma gaskiya ne wannan to wannan aya din tana nuna mana um, wannan al'umma din ita ce al'ummal khairiyya mu gode wa Allah ma da ya fito da mu a cikin wannan al'umma din eh dan ya ce kuntum khaira umma ku ne mafi alkhairi malamai suke faɗa kamar da Imran ibn Hussein ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم mafi alkhairi a cikin mutane ko khairukum karni mafi alkhairi a cikin ku sune jama'ar da suka yi zamani da ni sannan wanda suka biyo bayan su sannan wanda suka biyo bayan su imran ibn husayn yace wan sani ba ya annabi ya ambaci uku ne ko hudu ya ambata la adri a zakar nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da qarnihi marratayn aw thalathan yace amma daga baya za a samu mutane da za su zo a cikin wannan al'umma din masu ha'inci ba za a amintu da su ba suna ba da shaida tun ba a nemi su ba da shaidar ba sannan kuma ba sa cika alkawari za su yi alkawari ba za su cika ba wannan ya nuna hatta a cikin al'umma da aka ce kuntum khaira umma din to akwai daraja da fifiko kenan akwai al'imanu darajat ko imani mataki mataki ne yasa ko gidan aljanna ne aka ce wani gidan aljannansa kana zaune a ƙasa za ka hango shi kamar tauraro yana can sama wani kuma benin nasa ba mai tsawo ba ne da ka leƙa za ka hango shi wani kuma yana can ka san ko a rayuwar duniya dan adam kullum so yake gan shi a me a sama a sama kuma wanda yake sama yake sama shine babba ko taruwa aka zo ai ana ce akwai high table ko manya su suke hawa sama to muna fatan Allah ya ta ɗaukaka mu eh ta ɗaukaka mu Allah raba mu da ƙar to ko a gidan aljanna din akwai waɗanda fa aljanna su fa daban ce da da da da, da ta yan uwansu kuma aljanna tun ma fa ba iri ɗaya bane aljanna din kala kala kala kala ce ba wai kala ɗaya bane eh an yadda gidan aljanna an yadda ka shigo Kano amma akwai dan dorayi akwai dan gadan kaya akwai dan shagari kwatas akwai dan sabuwar gandu akwai dan fanshekara akwai dan jakara akwai dan brigade akwai dan kulkul dan akwai akwai dan nasarawa akwai dan unguwar malau akwai unguwar akwai unguwar da kana cikin ta eh kana cikin Kano ne amma Allah ko babur wallahi sai dai a fakin din sa guri bai zai tsallaku ba saboda bala'in kwata da masifa na'am akwai lungunan da kurin sai dai mutum ne zai shiga kuma wani ya zo sai wani ya jira wani ko babu akwai kuma unguwannin da masha Allah duk tituna ne na mota a ciki ko helicopter ma zai iya sauka a wurin saboda tsabar shan iska haka ne to kaga ashe akwai bambanci to haka a gidan aljanna ɗin eh an yadda kuna gidan aljanna amma fa matakin daban-daban ne yawwa to mu dai muna fatan Allah in zai bamu gidan aljannan muna kyautata masa zato insha Allah daman zai bamu wato ya bamu aljannal firdausi na'am aljannar annabawa da manzannin Allah na faɗi wannan magana ne istinadan ala hadisin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda na dogara na ki shingida akan hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sa'altumullah aljanna fas'aluhu alfirdaus in dai za ku roki Allah aljanna ko to ku roke shi ya baku aljanna firdausi malam in za ka roki Allah ka roke shi da babban masaki ya Allah ka taimaka min da ɗari uku ɗari uku kawai ka ce Allah ka bani miliyan dubu ɗari uku ka taro ta gaba ɗaya to zai iya baka bane ko wani mai kaza ya zo yana addu'a ya Allah wallahi iya bukatun nan ta ma an ka bani ta ishe ni Allah ka biya min iya wannan din ma ya isa a'a in za ka roki Allah ka roka mai faɗi yawwa ka roka mai faɗi ka roka mai faɗi ga annabi Musa na alaihi salatu wassalam yana wanka ne ko annabi Musa ne ko wani annabi ne Allah masa ruwan zinari fari na zinari ha ayyub yawa ayyub ko eh Allah ya ce da shi a ya ayyub alam aguneka an hada annabin Allah fa ya zana ta ruwan zinari ko na abin nan malam sai cire rigarsa ya yi ta tarawa ya ta tara ya tara ta kai ga har da ba zai iya ɗauka ba yayyayi ya ɗauka ya gagara kuma ya rasa mai ɗora masa ban wadatar da kai ba da wannan ya ce ya ubangiji la ghina bi an rahmatika ko an fadlika ya Allah ya Allah ni fa ba da wadatuwa dangane da rahamarka kullum za ka ba ni ina so to annabin Allah abin da ya faɗa kai ka zo ka ce ya baka wai iya wannan kadai wai wai Allah za ka yi tawazu'u akan nema a aka nema da faɗi ya baka mai albarka ya baka yanda za ka tsare ina fatan kana fahimta to haka ake so Allah ya mana arziki mai kyau kuma Allah ya mana wadata Allah kuma ya sa mu cika da imani a cikin wannan aya din inda za mu lura yana nuna mana cewa al'ummar manzan Allah ita ce al'umma ta ƴan tsakiya mafi alkhairi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida umma wasata ƴan tsakiya kenan medium aya kuma tana nuna mana falalar sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ah to in za a fara magana akan al'umma annabi su ake fara ambata su ne yan farko su suka dodano hasken sai da suka sha hasken suka dan sake mana mu ma muka dan dodana ko ba gaba ne ba shi sa manzo Allah ce la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu da ɗayan ku da zai ciyar da kwatankwacin dutsen Uhud a matsayin zinari wallahi tallahi bai isa ya kai tafin hannun sahabi in ya ciyar ba misalin Uhud ba ka duba girman dutsen Uhud kilomita goma sha nawa a kwance a ƙar da za ka ciyar da wannan sahabi ya ɗauki tafin hannunsa kaɗai ya ba wa Allah kana jina to wallahi tallahi na sahabi tafin hannun nan guda ɗaya ya fi naka da kacciyar sama da dutsen Uhud kai ba ma wannan ba ma da zai ciyar da rabin tafin hannun rabi kurum in ya bada rabi kai da zaka bada duniyan nan gaba ɗaya na sahabiya fulada haka annabi ya faɗa zalika fadlullahi yuti man yasha wannan falala ce ta Allah yake ba wanda ya ga dama hadisi ne ingantacce to kaga wa ya waila man abghadahum aw sabbahum aw shatamahum aw la'anahum kai can wanda yake zagin sahabbai ko yake la'antansu ko yake ɓata su ko yake kyararsu ko kuma kullum rayuwarsu gaba ɗaya ya ɓata sahabbai ya faɗi mummunan magana a kansu akwai waɗanda kuma addinin su kenan kullum shi dai in dai bai taɓa sahabi ba ya jin daɗi in dai bai taɓa sahabi ba ko ba ya jin daɗi sai ya taɓa sahabi yake samun kwanciyar hankali to kaga wannan ai musiba ce mutanen da gari bai hada ku ba launin fata bai hada ku ba addini ma bai hada ku ba zamani bai hada ku ba ina addini bai hada su ba saboda su musulmi ne kai kuma kafiri ne na'am zakin sahabbai kake ah to ka kare ta alqur'ani haka imam ibnu kathir ya faɗa cikin tafsirin sa haka imam malik ya faɗa yace wanda yake wannan duk wanda yake zagi kamar na Aisha ce duk wanda ya zagi na Aisha ya bata ta kuma in shi'a suna zagin na Aisha suna la'anta ta bayan ba da nuzuli hadhihi ayat bayan saukan wannan ayoyi to ya zama kafir to babu makiya a duniya a gurin yan shi'a irin na Aisha a garin nan wallahi malam wurare da dama mutum zai ajiye kare a gidan sai ya sa mata suna Aisha kariya wannan sanannen abu ne wani dan shi'a ya zo yana sayan shinkafa da wake a gurin wata yarinya sai tambaye ta ke me sunan ki tace Aisha sai ce subhanallah Aisha sai jefa mata shakka yace sunan ki Aisha yarinya ce jahila kurin ba abin da ta iya sai daukar shinkafa da waken ta kai kasuwa sai ya fara sha mata cikin yace me yace mata ai sunan banza ne wannan ce wallahi ina baki shawara kafin ki mutu ki samu ki canja wannan sunan ki ta Fatima ga yan annabi ce ai wannan mata annabi ne ta ha'ince shi shi ma annabi sai da ya la'ance ta da na sani akan ta na na aisha fa a nan nan garin fa a fage nan a nan fage kar ku ce ko ina a nan nan fage an yi taron maulidi wani malami ya fito ta tsine wa na aisha a garin nan a garin muhammadawa ya abu na ta zo ta kada gangana wai mu ma muhammadawa a garin ku a zo a ciku da yaƙi an zagina na aisha ina san annabi iya je tsakiyar gari kenan a fage suka zazzage ta suka more wai waɗannan wai su ne wai za a haɗa kai da su wai an haɗa kai da su to shi yasa hanyar sunna malam ita ce hanya ɗaya tarwal babu raba kafa in gabar gabar in da ka zo mu tafi mu mun yi gabar in bayan za ka yi ka wuce baya kuma babu wani kwashe-kwashe da wani ɗiban bola kana tafiya kayi wanka ka karye hulaka ka tsaftace ka je ka rinka ɗebowa bola ka ɗebo mushe ka rataya ka tsaya ka daɗa ɗebowa a kwatami ka rataya ga wani rubabban tuwo a can shi ma ka ɗiba ka ce duk za ku tafi a hanya to wallahi wankan naka ma gaba ɗaya lalace zai ko ba an mamaki bane na mayan bidiya kan ta mutu ai musamman a garin na sunna ta kar bidiya alhamdulillah burus wallahi tala shure-shure ne kurum saboda karatu da karantarwa da da'awa ba abin da suka iya sai fada kawai fada kan kun iya kun iya zagi da habaici da kaɗe-kaɗe da wake-wake to da wannan ne sai dai a zo ana la'antar mutane ana ɓata su yanzu ku zo kuna haɗa kai da yan shiya mun sha faɗa muna maimaita ai yanzu ba mu ji wanda ya mana inkari ya mana musu ba a garin nan a kofar fada za a ba wa yan shi'a dama su su taro su ta zagin sabon annabi a kanin Kano a masallacin sarki masallacin da kowane musulmi yana da yanci a kansa a garin nan kowa nasa ne wallahi kuma a ce a zo ana zagin sabon annabi Muhammadu ana zagin matan Muhammadu shi'a fa ba musulunci bane yahudanci ne fa suka sa riga ta musulunci fa yahudanci ne abinda malamai suka faɗa kenan je ka karanta littafin minhaji sunna na shekul islam ibn taymiya ka je ka duba ka ga inda ya kawo kamanceceniya da shi'a suka yi da yahudawa wurare barkete ila adadin sun yi kaza sun yi kaza su ma sun yi kaza su ma sun yi kaza ba addini bane da haka wannan aya din a tafsiri da manhaji na ahlus sunna tana magana akan falalar sahabbai kuntum khaira umma ukhrijat lin nasi mu kuma mun yadda wallahi sabai suka fi kowa alheri wallahi suka fi kowa alheri babu kuma wanda zai fi wani sabi alheri sai mai Allah shi
لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون
lan yadurrukum illa adha manya manyan yahudawa ne suka nufaci waɗanda suka yi imani da Allah suka ta cutar da su suka samu muminai suna cutar da su suna cutar da su shine Allah yake rarrashin muminai yake ce da su lan yadurrukum illa adha ba za su cutar da ku ba ba su abin da za su muku sai dai wannan cutarwar kawai mana illa adan bil lisani iya abin da za su muku dai su cutar da ku da baka din ko su soke ku su muku zambo ko su gaya muku kalimatun ta ta'azzauna biha su gaya muku kalmar da za ku cutu da shi wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar inda za su zo yaƙi ku gwabza yaƙi tsakaninku da su juya baya ma za ku yi za su yi za su juya muku baya munazimin sun malayun sarun sannan kuma ba za a taimaka musu ba mana bal yakunu lakum an-nasru alaihim nasara da insha Allah ta'ala tana hannunku ku ne za ku samu nasara akan su ba wai su ne za su yi nasara akan ku ba na'am
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله na'am
إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
duribat alaihimu zillatu aina ma suqifu Allah madaukakin sarki zai dora musu kaskanci duk inda kuka same su aina ma suqifu aina ma wujidu ko ina suka kewaya insha Allah ta'ala ustud'ifu za a kaskantar da su a raunana su wa kutilu za a kakkashe su wa subu kuma za a ribace su ribatattun yaki فلا يؤم فلا يأمنون برا samu cikin aminci ba illa bi hablin min Allah sai dai da wani alkawali daga Allah kalmar hablun min Allah ana nufin wato wani alkawali daga Allah alkawali daga Allah cewa za su musulunta idan sun musulunta kam za su samu sauki wa hablun minan nas da kuma ainihin wato hablun minan nas samun wani amana daga mutane za a tsare su idan sun musulunta ko kuma in ba su musulunta din ba za su ba da jizya shine bi hablin minan nas in sun ba da jizya kaga ba za ku kashe su ba kenan bi hablin min Allah wani alkawali daga Allah ta yadda in sun yi imani da Allah shiken bi hablin minan nas annas ana nufin wato almu'minina kenan bi badlil jizyati ta yadda za su ba da jizya sai a amintar da su wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma sun juya cikin fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala kalmar ba'u ana nufin raja'u bi ghadabin min Allah wa duribat alaihim maskana Allah ya dora musu talauci da bukata zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah ba dan komai ba saboda sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq ka kashe annabawa ba tare da hakki ba annabi zakariya yanka shi suka yi malam yankan rago annabi yahaya yanda ake yanka rago haka suka yanka shi zalika bima asaw wa kanu yatadun wannan ko ya faru ne saboda saban da suka yi da kuma ƙetare iyaka da suke yi. wannan yana nuna mana cewa albishir ake wa mumine cewa insha Allah ta'ala nasara tana gare ku kuma waɗannan mutanen masu neman kaskantar da ku na farko duk suna cikin fushin Allah wa ba'u bi ghadabin min Allah kuma Allah zai dora musu maskana talauci da wahala da kaskancin rayuwa kuma yanzu ma ka tsaya kai tunani da yawa ka gani in ka kewaya gurin da kafiran nan suke zaga insha Allah ta'ala ni'ima dai Allah bai rubuta musu ita ba mafi yawancin suna cikin wahalar rayuwa ne ko a nan ma in ka kwatanta tsakanin arewa da kudu mu yanzu nan gurin in kana nan arewa yadda ka san a gidan aljanna kake in ka shiga kudin nan hanyoyin nan ma ba su da shi ƙwarai da gaske duk wanda yake zuwa kudu zai ba da labari wannan a nan duniya kenan ba a ce wai ba za su ji daɗi ba akwai masu jin daɗi a cikinsa ba ga amerika ba ga ingila ba amma idan ka tattara ka tattara kafiran duka allah yana ɗora musu maskana da zama cikin fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala ko ba wai wani abu bane saboda kafircewa da kin bin Allah din da suka yi ko ba cewa aka yi shi musulmin bai zai samu haka ba a za iya samu a cikin musulmin ma za iya samu jarrabawa ne ta ubangiji kuma amma mu mun yarda dama mun zo duniya ne ba wajen mu rayu mu ji daɗi ba mu mun zo ne dan mu rayu mu bi Allah Allah ya mana ni'ima alhamdulillah muna neman ya bamu in bai bamu ba ba mu fushi da Allah ba mu ce mun yi asara ba baya nuna cewa wai dan ka zauna cikin talauci a duniya wai ka yi asara wallahi ba kai ba a to annabi ma ya zauna ya wata biyu a gidansa ba dora tuwo ba ya mutu ya bar duniya babu abin da ya bari sai al- alfadara da kayan yaƙi ba abin da ya bari to me a ciki ya gaba wani abin kiwa ne ba ina fata ana fahimta to shi kenan sai Allah ya ce mai kuma ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون
laisu sawa'a Allah ce ba daidai suke ba da musulmi da kafirai ba iri ɗaya bane ko kwaɗe ne a ba ɗaya bane ba daidai suke ba wanda ya imani da Allah ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai ba daidai yake da wanda ya kafirce wa Allah kuma ya kafirce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasu malamai suka ce takdirin ayar shine أم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأخرى غير قائمة معنى أتكين أهل الكتاب إما كنان بآير كان مغانا ني أكن سو أهل الكتاب باوي أكن تكان مسلمي دا, دا, دا أهل الكتاب أتكين أهل الكتاب إن أكوي أمة قائمة شيسا يكي شوا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أشانكو يوا laisu sawa'a wa min ahli kitabi ummatun qa'ima akwai al'umma tsayayya al'umma tsayayya qa'ima yasluna ayatillah suna karanta ayoyin Allah ana al-laili wa hum yasjudun dare cikin dare kuma suna yi wa Allah sujada wannan waɗanda suka yi imani da annabawan su imani na gaskiya kenan ina fatan kuna fahimta to wannan idan ka fassara ayar kenan tana nufin wato ahalul kitab din su kadai ake nufi ko kuma za ka iya cewa kamar yadda muka faɗa da farko da yahudu da musulmi ba ɗaya bane mana la yastawi al-yahud wa ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma na muhammad ba ita ce take tsaye akan gaskiya ba an gane ko ita take tsaye akan gaskiya take aiki da gaskiya yahudawa da kafirai fa a'a Abdullahi dan Abbas ce ummatun qa'ima ay muhtadiyatun qa'ima ala amrillah lam yudayyi'uhu wa lam yatrukuhu su al'umma na Muhammadu al'umma ce tsayayya akan gaskiya ba su tozartar da umarnin Allah ba tabaraka ta'ala kuma ba su bar shi ba ko ka ce ummatun qa'ima ay ummatun adila ko ka ce ummatun qa'ima ai ummatun muti'a qa'imatun ala kitabillah al'umma tsayayya kuma mai yiwa wato da'a wa littafin Allah tabaraka wa ta'ala wasu ma sun ce qa'imatun fi salah mai tsayuwa tana yin sallah tana bautawa Allah ba karatun alqur'ani ana al-laili wa hum yasjudun kalmar ana ana nufin wato sa'at kenan lokuta na dare suna ganawa da ubangiji tabaraka wa ta'ala wa hum yasjudun suna sujada ai suna sallah ai ba kai sujada ba sai kai sallah ba wannan kenan wasu malamai suka ce wannan ayar za a iya fahimtar falalan ma kiyamul laili a cikin ta ko na'am ta ina ana al-laili hum yasjudun tana bayani akan falalar tsayuwar dare mutum yana sallah wasu kuma suka ce irin sunan mas'ud ana nufin falalar sallar isha ana allaili wai shi ne sallar isha'i yace su ne suke sallar isha'i sauran sauran kafiran ba sa yi wannan yana nuna falalar wannan al'umma din kenan ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam عطاء ابن ابي ابن رباح yana cewa wannan aya din da Allah ce laisu sawa min ahli kitabi ummatun qa'ima yuridu 40 rajulan min ahli najran akwai mutum 40 cikin mutanen najran cikin larabawa da mutum 32 cikin habasha da mutum 8 cikin rumawa sun kasance akan addinin annabi isa sannan sai suka gaskata annabi muhammad kuma an samu wasu cikin mutanen madina kafin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wannan irin su asad ibn zurara da bara ibn ma'rur da muhammad ibn maslama da mahmud ibn maslamata da abu qais sirma ibn anas kenan suka zamanto muwahidina yaktasiluna min aljanaba suna wankan janaba ma kuma suna tsayuwa dangane da abin da suka sani na shari'a a kai suka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da annabi Musa Isa sannan suka gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga kenan anan sai ka ce laisu sawa min ahli alkitabi ummatun qa'ima yatluna ayati llahi ana al-layl ana nufin waɗannan kenan ko ba ka bane yawa a bisa tafsirin ata kenan Allah ya masa rahama yu'minuna billahi ka karanta
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات haka
وأولئك من الصالحين
yu'minuna billah suna imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawa wa yanhauna anil munkar kuma suna hani akan mummuna wa yusari'una fil khairat suna gaggawa wajen aikata alkhairi Allah ya sa mu cikin su gaggawa wajen alk- aikata alkhairi kar a ga kana da saibi wajen ibada saibi wajen karatu saibi wajen aikin alheri kana baya baya in dai aikin Allah ne kuna baya ku ne yan buga bodi da an zo ana aikin shirme da barna kuma kuna gaba duk hanyar tsaya kun santa Allah kiyaye mu karka zama irin wannan fa ulaika min salihin Allah ce waɗannan tabbas suna cikin salihai sai ce وما يفعلوا من خير فلن يكفروه haka والله عليم بالمتقين wa ma yaf'alu wa ma yaf'alu min khairin duk abin da suka aikata na alkhairi falan yukfaru Allah ba zai tozartar musu da shi ba ai fala yudayya inda Allah Allah ba zai tozartar musu da shi ba zai sakanka musu bal yujzikum bihi awfar aljaza zai muku sakayya mafi cikan sakayya kira'ar hamza da, da alkisa'i da kuma hafs suna karantawa bilya falan yukfaru kamar ana ba da labari ne akan al'ummatul ka'ima inda ambatanta ya bayyana kenan sauran malamai kuma sun karanta bitta idan aka karanta bitta shi kuma zai zamanto bayani ne akan kuntum khaira umma an gane ko kamar antum khaira umma din kenan da ya gabata a kirarar abu amr shi kuma yana karanta da duka wa ma ya fa'alu min khairin falan yukfaru ko fa- wa wa ma taf'alu min khairin falan tukfaru wa ma taf'alu min khairin falan tu'dimu thawabahu ba za a hana kula da sa ba ba za ku rasa ba Allah zai muku sakaya wallahu alimun bil muttaqin lalle Allah zai muku sakaya ai lalle Allah masani ne dangane da bayin Allah masu takawa da tsoron Allah na'am
إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا na'am
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
na'am innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum lalle waɗanda suka kafarta dukiyar da suka tara ba za ta wadatar da su da komai ba duk kuɗin da ka tara ba zai maka amfani ba ranar tashi alkiyama wala auladuhum min Allah haka kuma duk abin da mutum ya tara na 'ya'ya ba za su haɗu su tsare in za a yi ma azaba ba shay'an ba su tsare ka da komai ba da gurin Allah kuɗi baya tsare mutum a gurin Allah dukiya ba ta tsare mutum yaya ba shine kake ga dara kana da yaya ba ko dukan ka za a yi za su tsare ka ko a duniya amma a lahira fa kowa ta kansa yake yau mai firru mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa ta kansa yake haka Allah yana nunawa anan cewa lalle kafirai duk abin da suka tara kasi alfahari da dukiya ko alfahari da yaya wallahi ba zai wadatar da su da komai a gurin Allah ba to ba su kadai ba ma hatta kai musulmi in ka ji ka yaudari a ranka cewa abin da ka tara zai ma amfani a kiyama wallahi ka yi ƙarya ka cuci kanka da akwai waɗanda suke ganin tunda suna da kuɗi a nan duniya ai za su tashi masu kuɗi ma a lahira kuma aka si annabi cewa ya al'aksaruna humul muqilluna yawmal qiyama masu kuɗi a nan duniya su ne talakawa ran tashi alkiyama yace illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza sai dai wanda yake bayarwa yana bayarwa a can yana bayarwa yana bayarwa a can to amma guda nawa ne suke bayarwa qalil jiddan kadan ne yawanci gololi ne kowa ya rike nasa ya kam ne baya sakewa duk abin da ya zo rikewa zai ba zai sake ba abin da ake nufi anan la tudfa la tudfa an la tudfa amwaluhum bil fidyati ba su iya tura dukiyarsu su fanshi kansu ko auladuhum bin nusra ko su tura yayansu su tsare su daga azabar Allah an keɓance waɗannan abubuwa ne guda biyu da ambato saboda ai shine ake amfani da shi a duniya don neman kare kai ko ko dukiya ko yaya wani lokacin ka nemi tsare kanka da dukiyarka in ba ka da shi ka tura yayanka أولئك أصحاب النار الله شوانا نسوني أن وتا الله كي هم فيها خالدون سنا ما سكت درام دوما أتشمتا الله كي نعم
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت هكا وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
Allah yake cewa masalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayati ad-dunya kaji ko misalin waɗanda suke ciyarwa suke taimakawa da dukiyarsu a cikin wannan duniya ka masali rihin fiha sirrun asabat harsa qaumin zalamu anfusahum malai yake cewa kam- Allah yake cewa kamar iska ce fiha sirrun tana dauke da wani sauti wasu malamai suka ce fiha sirrun ai fiha bardun shadid tana dauke da tsananin sanyi iska ce da take dauke da tsananin sanyi wannan misali ne Allah yake bugawa asabat harsa qaumin iskan nan ta sami shukar wasu mutane zalamu anfusahum wanda suka zalunci kawukansu da kafirci da sabon Allah da kuma hana hakkin Allah fa ahlakat kawai wannan iska sai ta halakar da wannan shuka din gaba daya anan abin da ake nufi wato abinda duk kafirai suke ciyarwa a nan duniya lokacin da suke da bukata to suna ciyar da shi ne a banza bai da amfani kuma ba yanda za a yi kafiri ya ciyar da wani abu wai Allah ya bashi lada dan kafiri ya gina masallaci Allah bai bashi lada saboda ai bai biyo hanyar samun lada ba ana samun lada ne da imani dan kafiri ya je ya ta raba mutane kujerun makka ha kamar yanzu yadda wannan wannan wannan umara mutum wajen kusan dubu aka da sunan malinta aka kira su aka ba su kujeru wani kafiri ya kira su ya raba musu kujeru su je su yi masa addu'a dan ya ci kujera mutum ya je da uban rawani yana rataye da shi yana yana yana ihu a gindin kaba a Allah sa wane ya ci kuma a yanzu dinnan ma a hajji wasu na nan tantanin sun yi nisa ka sa abin da zai kai su addu'a za su je su yi wa wani bakin azalimi addu'a don ya samu wani mulki da in ya samu kuma su ne ragunan farko da zai fara yankawa ya laitahum ina ma da a ce sun fahimci ka sun gane to duk abin da kafiri zai ba Allah ba zai ba shi lada ba iyakace idan kafiri yayi wani abin taimako ko ya agaji ko yayi waye ko yayi waye wataƙila Allah ya taimake shi a nan duniya ya bashi wani abu ya biya masa wata bukatar shi kenan rabansa la khalaqa lahum fil akhirah wa ma lahum fil akhirati min nasib ba su da rabo a kiyama duk wanda kaga ya samu lada to a- a a duniya to mumini ne ko musulmi ne yana da imani Allah ya ce sun zalunci kawukan su misalin wannan iska ce kurun da za ta zo ta samu shuka mai tsananin sanyi saboda bala'in sanyi sai ta daskarar da wannan shuka sai ta mutu ko kuma iska ce da za ta zo da ƙara da sauti ta bugar da wannan shuka din ta halaka gaba daya Allah ce wa ma zalamahumullah ba Allah ne zalunce su ba walakin anfusahum yazlimun sai dai kan suka zalunta na'am
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر na'am
قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون
Abdullahi dan Abbas yake cewa an samu wasu mutane cikin musulmi suna sada zumunci da kulla kawance da abokantaka da wasu Yahudawa saboda akwai dangantaka na jini a tsakaninsu da kuma abokantaka da kuma kawance na kabilan- na kabilanci akwai kuma ma waɗanda ma sun haɗu wajen shayarwa sai suke kulla alaka da su na soyayya da wayewa da sauransu to sai Allah ya ga cewa musulmi sun shiga cikin yahudawa suna nuna musu kauna da abokantaka da menene sauransu shine Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattakhidu bitanatan min dunikum kada ku riki wasu ba ku ba abinda ake nufi da bitana ku riki masoya abokanai zababbu min dunikum ay min ghairi ahli millatikum kar ku ɗauki abokanai masoya waɗanda ba 'yan addinin ku ba idan an ce bitsanatu rajuli a a larabci ana nufin khasatuhu wato keɓantaccen abokinka kar ku rike su an kamanta wannan ne da bitsanatu sau ana cewa bitsanatu sau suturar da take jikin tumbinka take jikin cikinka ita ce ake ce da ita bitsana to kar ka ɗauki kafiri makusanci don Allah ka duba wannan ayan malam kada ka rike kafiri masoyi abin so abin kauna wani yanzu gaba ɗaya harkar kasuwancin sa da sirrinsa gaba ɗaya na hannun kafiri an yi magana a ni na fi amintuwa da su sun fi amana eh tun da ni ya sha giyar dukiya ya ya ya, ya halaka ya manta iyalinsa ba san sirrinsa ba irin yadda wannan kafiran suka sani akwai wanda wallahi tallahi cikin gidansa babu inda baya shigar da kafiri ka san me kullum saboda sun hada sabon gari suna suna business da shi ko sun hada a inugu ko sun hada kaza ya zo da shi ya kai shi gidansa ga ɗakin matata babba ga ɗakin ya'yana ga kaza kaza kaza da sauransu yana kafi akwai waɗanda idan suna taron su na shan giya da tsalle tsalle da rataye cross da cin alade da cin kare wallahi gayyatan sa yake kuma zuwa yake idan an je shi din sai a dan hada masa shinkafa da wake a kama tunda baya cin nama alade sam ko ya ce a ɗebo masa miyar kaɗai kar a zuba naman shi baya cin nama Kaga- a ya ci nama ya sha ruwan mu dai haka na musiba ta kare wannan yana faruwa da yawa wallahi wallahi malam Allah ya yi mana gaskiya mu muna kan abin da Allah ya faɗa ku yi hakuri abin da Allah ya faɗa ne muke faɗa mutanen nan ba sa son mu ba sa kaunan mu duk abu na alkhairi da same mu ba sa so kullun ne ma suke su danne mu su halakar da mu ba su kaunar mu ba su kaunar mu ba sa son mu yanzu a nan kasar fa ba wani guri ba na sha faɗa na maimaita muku Obasanjo lokacin mulkin sa cewa sai mun mai da Hausa Fulani masu yankan rake da tura wulbairo Allah da yan shara haka ya faɗa yace yan arewa sai mun mai da su kaza shi yasa ya ta koran ma'aikata dubu kaza ba ku gane ba kuna shiru nawa aka koran mana aka yi ta ritaya wa manya-manyan sojojinmu da 'yan sanda ba za su irgu ba aka yi ta gina coci aka yi ta ba da filin coci a abuja aka yi ta waye aka yi ta me aka yi ta ba su ƙarfi aka yi ta cutar da addini kuma har yanzu ba ku daddara ba ku ɗauki mulki shugabanci a jam'iyya kuka ɗauka kuka ba shi har yanzu duk abin da za a yi a jam'iyya ta pdp dole sai sai abin da ya ga dama za a yi duk ihun da ake mu a nan kurin fastocin ake liƙe mana amma ga can wanda yake yanke hukuncin muna mu sai dai ihu kurin a gari kuna ta yawo da lema ga can masu sarrafawa nan su suna kokari suna yakar addinin amma ba ku fahimta ba saboda babu wanda bai san hakkin kansa ba irin dan arewa shi kullum idan ya samu dama baya taimakon jama'arsa da al'ummarsa da addininsa su kuwa dan canfa suna da manufa Allah ya ce kar ku rike su masoya wannan ita ce aqidar mu alwala'u wal bara alwala'u wal bara kada ku rike su masoya kada ku kaunace su la tattakhidu bitanatan min dunikum kaga sifar waɗannan Abdullahi Imam Mujahid yake cewa wannan aya ta sauka ne akan muminai waɗanda ma suke ba ma kafirai ba fa muminai ne da suke nuna soyayya da ƙauna ga munafukai su je suna ta musafa da su ka san munafiki ne munafiki fa kafiri ne munafirci yake yake bayyana musulunci amma ka nuna kana ƙaunarsa Allah ya saukar da wannan ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum Allah ya fidda su daga musulunci yace kar ku rike su masoya la ya'lunakum khabala Allah ce ba sa daga muku kafa shine la ya'lunakum khabala la yuqassiruna wa la yatrukuna juhdahum fima yurisukum ash-sharra wal fasad ba sa sauƙaƙawa ba sa takaitawa wajen ƙoƙarin su wajen gadan muku da sharri da bala'i da fasadi menene al-khabal a larabci shine ashar wal fasad la yalunakum khabala ba sa daga kafa wajen jefa ku cikin sharri da barna Allah ya yi gaskiya waddu ma anittum su kullum burin su abinda zai bakanta muku rai shi suke so shine waddu ma anittum ya waddu na ma ya shukku alaikum suna son abinda zai cutar da ku min ad-durri wash-sharri wal-halaki na cutarwa da sharri da halaka kalmar al'anatu a larabci shine almashaqqatu tsanani kunci qad badatil baghda'u min afwahihim Allah ce haƙiƙa gaba da ƙiyayya ta bayyana ai amaratul adawati qad badat min afwahihim alamomi na gaba da ƙiyayya ya bayyana tun daga bakin su harshen su ballantana sun hawo mulki kuma bishatima walwaƙi'a fil musulmi su zage ku su afka muku kuma kamar yadda mun sani da yawa an afka a duniya kullum afka musulmi ake su ɗebi sirrin musulmi su kai wa ‘yan uwansu kafare su cutar da ku to wannan ma ba kaɗai ba ba shi kaɗai ba wa ma tukfi suduruhum akbar Allah ce abin da suka rufe a cikin zukatansu na al'adawa wal ghaiz kiyayya da gaba da haushin ku da suke ji akbar shi yafi girma kad bayyana lakum al-ayati Allah ce mun riga mun bayyana muku ayoyi in kuntum taqiluna in har kuna da hankali to sai aya ta karshe Allah ce me ha antum ha ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli na'am
وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ haka
قل موتوا بغيظكم na'am إن الله عليم بذات الصدور
ci gaba إن تمتكم حسنة تسؤهم ta وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها Allahu akbar وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط
ها أنتم هؤلاء ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم Allah ce ga ko waɗannan wannan haɗin litambih ne wannan antum kinaya ne lil mukhatabin min adh-dhukur ga kunan waɗannan tuhibbunahum wa la yuhibbunakum kuna san su kafirai amma ba ya san ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi kuma kun ce kun yi imani da littafin Allah duka wahum la yu'minuna bi kitabikum suka ba su yi imani da naku littafin ba wa idza laqukum qalu amanna munafikai a cikin su in sun gamu da ku za su ce sun yi imani dan su ribace ku su ribace lokacin ku amma wa idza khalaw yayin da suka kauce suka rabu da ku addu alaikumul anamila min alghayb sai su ciza yatsa suna bakin ciki da ku wannan anamil ana nufin anmula kenan kul Allah ce ga ya musu mutu bi ghaizikum anmula dan yatsa ku mutu da bakin cikin ku ay ubqu ila al mamati bi ghaizikum ku tabbata a cikin wato bakin ciki da bacin rai har zuwa mutuwa inna Allah alimun bi zati sudur Allah masani ne dangane da abin da ke cikin zukata in tamsaskum hasanatun tasuhum duk lokacin da abin farin ciki abin alheri ya same ku wallahi yana baganta wa kafirai ba sa so wa in tusibkum sayyi'a yafrahu biha idan abin ɓaci cuta ya same ku ko musulmi kafirai farin ciki suke da shi amma wa in tasfiru wa tattabu Allah ce idan kun yi haƙuri akan cutar wanda za su yi ta muku wa tattaku kuka ji tsoron ubangijinku la yadurrukum kaiduhum shay'a Allah ce cutar wannan da za su yi ta muku wallahi ba zai tauye muku komai ba kuma ba zai cutar da ku da komai ba inna allaha bima ya'maluna muhit lallai Allah mai kewayewa ne masani ne ilimin Allah ya kewaye dukkan abin da suka kasance suna aikatawa yanzu akwai wani ƙarin bayani da ake da bukata sama da abin da Allah ya faɗa dangane da halin kafirai sama da abin da Allah ya faɗa cikin wannan ayar kuma ba haka ɗin bane mu gashi yanzu muna son su amma su ba sa son mu ba haka bane ba mu muke dakon ra'ayinsu ba mu zo mu yada kai ka taɓa ganin wani kafiri ya tashi yana iko yana cewa wallahi sai wani shi yana son wani yana ƙaunar wani ana ambatan dan uwansa yana kan ra'ayin dan uwansa amma mu fa mu cikin jama'a mu wa ma ya zo masallacin ba sai ya zo masallaci zai ji wazi ba kai da kake wa'azi kake karatu gani yake kai ne kai baka da abin da kake nema kai ka ma san duniya kai ka ma san jin daɗi to wannan shine abun bakin ciki abun bacin rai abun damuwa dangane da halin da yan uwanmu suke ciki amma ba su san suna ciki ba ko kuma sun sani ta jahalu idan dai kun yarda da Allah kun yarda da alkur'ani to wannan shine sifar kafirai duk wanda baya la ilaha illallah kafiri ne kuma to wannan shine sifar sa wanda ko bai yarda da wannan mutum ya tsare ta qur'ani to shi yasa ake so kullum musulmi ya rinka kulla alaka da littafin Allah ya rinka sauraron abin da Allah yake faɗa duk mai aqida mai imani ba zai kaunaci kafiri ba ba siyasa ba ba jam'iyya ba siyasa jam'iyya hauka ne hauka kake ko yanzu ba kuna da masu neman shugabancin kasan ba kun ji suna ihu sun ce sai naku cewa suke sai nasu duk taron da za a yi yana su ko ina sai sun je kun ji sun fidda wani ya yi fito na fito da nasu babu amma mu fa waye san ciwon kansa sai kaɗan Allah ya samu gani Allah ya samu gani abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada da kuskure ko tutuba harshe Allah mana afuwa assalamu alaikum um, wannan ba Allah yana cewa da Allah dangane da zikirin da ake na sanya tufafi idan mutum yana ban ɗaki ya zai idan ya fito sai ya yi idan ya fito sai ya yi tunda ba ambatan Allah cikin ban ɗaki ko ya yi a cikin zuciyarsa da Allah malam inda ake cewa a cikin tayya tayyatu la azzakiyatu anan ya rubuta azzakiyati lillahi kuskure ne azzakiyatu lillahi shine daidai yana da asali kwarai kuwa yana cikin tahiyoyi da aka ruwaito daga sabai ingantattu da koma cikin sifat salatu nabi sallallahu alaihi wasallam na shirin nasiruddin al-albani Allah masa rahama ya kawo tahiyya din kala kala malam banda salatul ibrahimiyya akwai wani salati ne wanda ya inganta daga annabi kwarai kuwa shi ma ka dada koma cikin wannan littafi sifat salatul nabi shi kadai ya ishe ka malam da Allah mai laifin mu me hukuncin wanda ya kira sallah da wuri kamar tun sha biyu da wani abu ko sha biyu da rabi sai ce shi bai zai ba sai karfe biyu ya bar falala kuma ya jinkirta sallah a yi da wuri din shi ya fi a jinkirta ba a son jinkirta sallah duk da cewa ya yi a kan lokaci amma dai a yi da wuri in ya mutu kafin lokacin ba wani ke cewa da Allah malam ita duniya kam Allah ya halice ta ne don kansa ko don manzon Allah magana Allah ya halicci duniya don manzon Allah wannan magana ce ta yan bid'a ne suke faɗa busairi yana faɗa a cikin alburda shi ma haka wa inna min jurika dunya wa darrataha wa min ulumika ilm al-lawhi wal qalam amma abinda Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta mun duka duniya gaba ɗaya Allah ya yi ta ne dan ai mai bauta in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmanu abda laqad ahsahum wa addahum adda ba a taɓa samun wani nassi bane da qur'ani ko hadisi da Allah ya ce yayi duniya din dan annabi amma ya faɗa yayi ne dan a masa bauta da haka a tsaya akan abin da Allah ya faɗa kuma shi girma manzon Allah fa ba sai kai kale ba za ka girma shi ba sai kai rarraba rarraba da kalace kalace ba akwai ayoyi da hadisai da dama da Allah ya girma wa annabi bila adadin ba sai ka rarumo abin da bai da asali ba aqida ta ahlus sunna duk abin da mutum zai faɗa ya faɗa abin da yake an faɗe shi da in ba faɗa ba kar ka faɗa ina fata ana fahimta wanda ya ce to an ce manzo Allah bai da matsayi a'a yana da matsayi sama da haka ma amma an faɗa ba faɗa ba kurin ka tsaya inda ba inda aka faɗa sai ka faɗa wai wanne na ce da Allah malam idan mutum yana bin mahaifinsa bashi kuma ya abin nan wai ya ga ya rasu wai zai iya cewa shi gaskiya kafin araba gado a abin nan a fitar masa da kudinsa in zai iya faɗa sai ya faɗa in zai iya ba imana ba laifi ba ne don ya ce ya biya shi ko yana raye ma watakila kuma yana da uzuri watakila mahaifin nasa ya ari kudinsa ya yi amfani da shi watakila karfinsa ne kuma yanzu kudin in bai karba ba ya zama na gado za a rabe ne da sauran yan uwa gaba ɗaya sai ya ce a bashi kudinsa kafin a raba yana bin tsohonsa ba shi ba laifi ya yi ba bai saba wa Allah ba in ya ga yana da bukatar haka in kuma zai haƙura ya bar masa ya yafe masa ya shiga cikin na magada to Allah saka mai da alkhairi satin da ya wuce wani ya tambaya kan inshora an san inshora waye san inshora anan kyakkyawan sani fa ba kame kame ba inshora da ake da ana cewa inshora waye santa na malam tashi kai tsaya kai mana bayani abin da yasa ce mai bayani dan a cikin bayanin sa din mu fitar da abin da zamu fitar da hukunci me inshora na'am ka ba da wani kadara naka ka ba da dukiyarka na'am kamar misali wai ka bada wani abu naka ka ce wai yayin da wata musiba ta same ka in ka je ka gabatar da jawabinka za a mayar maka wannan musibar kamar misali akwai life insurance na shi life insurance din ya ake zuwa kake koyo shi duk wata kake kai musu koya na'am mana wani kuɗi ne zaka ɗauka kana ba su ko idan ka mutu kuma a kai wa wasu mutane naka akwai kuma na mota in kana ka sai mota mai tsada in kai hadari sai ka je ka kai musu sai su biya ka kun ji yan misalai kaɗan ne yana da yawa duk wata za ka rinka rinka biya wannan akwai attaminu ana shi ne ake ce da shi attamin a larabci insurance kenan attaminu tijari attaminu sahi akwai na asibiti kullum duk wata za ka rinka kai kaza wai in dai ka yi rashin lafiya za ka je ka kai iyalinka a yanka ma services akwai na mota akwai na kasuwanci akwai na rayuwar ta kama gaba daya ita ranka ma ka je ka bada ita inshora in kaza ya same kaza a kaza za a kaza a dunkule malamai sun ba da fatawa dukkan inshora gaba ɗaya haramun ce guda ɗaya ce ma suka ɗan sauƙaƙa a kanta ita ce wato inshora da ake yi ta taimakekeniyar juna kamar misalin mu mu biyar mu yi wa kanmu alkawari za mu rinka duk wata za mu rinka ajiye dubu ɗaya dubu ɗaya dubu ɗaya koyaushe me amfanin dubu ɗaya dubu ɗaya da muke ajiyewa za mu ajiye ta ne kaddara wadda Allah wani matarsa ta haihu ya yi brok bai da kuɗi a cikin wannan kuɗin za a ɗauka a bashi wani an kwantar da shi asibiti bai fito ba sai aka kai matarsa ita ma za ta haihu za a mata tiyata dubu saba'in shi ma bai gama ci ba sai a ɗauka a cikin wannan wani ya shiga matsala a ɗauka a cikin wannan mana muna tarawa kanmu kuɗi ne idan larura ta zo a ciki za mu ɗauka mu yi amfani da shi irin wannan inshora din ita ce ma wasu shi ma fa wasu cikin malamai suka ce ya halatta a iya yi saboda akwai maslaha da amfani amma sauran duka akwai gaibu akwai cuta a ciki akwai jefa kuɗi akan garari yanzu misali wanda kake ta sa kuɗi a mota sai ka ta sa kuɗi har ka gama hawan motar ba ta yi hadarin ba ka ga wani zai je ci kuɗinka a iska sannan kuma kana ba da kuɗin ka siyo mota fije sabuwa duka dukan ka watan kabiri ita ka hau hanya mai duguri kurum sai ka dai wani dan tirela ya hauka Allah ya takaita kai dai ka fita da kyar aka tsinto ka gindin wani bishiya amma mota ta yi kwandam sai ka ɗauka ka kai wa kamfani aka zo aka auna aka duba sai kamfanin suka ɗauka suka biya ka a tsakani da Allah ka biya kuɗin da zai biya wannan motar duka dukan ka watan ka nawa wata biyu ko wata ɗaya akwai cuta ga shi kamfanin akwai kuma cutarwa ga shi mai bayarwa da haka inshora ba ta halatta ba kamar yadda malamai suka ba da fatawa manya manyan malaman saudiya lajinatu da'ima manya manyan lajina ta babban lajina ta malamai ta kasar saudiya sun ba da fatawa akan haka wanda a can din ma ana yin inshora din da yawa akwai na motoci akwai na rai ma yanzu shi kansa ranka ma yanzu an ganawa za ka iya ba da inshorarsa kamar yadda shi dan uwan ya yi bayani da sauransu to wannan akwai garari da da da cutar da mutane a ciki shi yasa malaman suka bada fatawa ba ta halatta ba abu na karshe shine magana akan falala goma karshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a goma farko na zulhajji da muke ciki yau biyu ga wata annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa a hadisin da Abdullahi dan Abbas ya rawaito shi riwayar Imam Bukhari ma min ayyamin al'amalu salihu babu wani aikin da kai aikin alkhairi yake da falala a ciki irin waɗannan kwanaki na ayyamil ashir kwanakin goma ga zulhajji sabai suka ce walar jihadi fi sabilillahi ya rasulallah hadda jihadi ya manzan Allah annabi ya ce walar jihadi fi sabilillah har jihadin ma jihadi ka ɗauki kan sakali ka je ka jihadi bai fi falalar falalarsa ba ta kai kai ibada a cikin waɗannan kwanakin da muke ciki ba ka yi azumi yanzu irin yau litinin gobe ma haka a ko ka sha gobe ka huta jibi ka yi kai ta sallah ka yawaita karatun qur'ani dan abin da ka saba kana yi na ibada ka ƙara sama da da lalle malamai suna wa'azi amma aikin baya yiwa ka yi kokari ka dan ƙara manzo Allah ya ce sai dai mutumin da ya fita jihadin ya fita da iyalinsa da dukiyarsa da komai bai bar komai ba ya je dawo bai dawo da komai ba duk an kashe su to wannan ne ma ke tunanin za a iya kwatanta shi da mai ibada cikin waɗannan kwanakin kaga albishirinka wanda ka shirya za ka yi sallah da daddare a wannan kwanaki albishirinka wanda ka tsara wa kanka za ka yi ta azumi a cikin waɗannan kwanaki albishirinka mai sadaka a wannan kwanaki albishirinka mai ibada a wannan kwanaki da haka yana da kyau ku yawaita ibada sannan hadisi ya tabbata daga nana aisha cewa duk wanda ya yi niyyar zai layya a cikin waɗannan kwanaki to shi ba bai halatta ya yanke farce ba bai halatta ya cire gashi ba matarka za ka mata layya ko za ta yi layya babu cire gashi babu aski kai ma za ka yi layya ba yankan farce yanda aka haramta wa mai ihrami alhaji da yake cikin ihrami baya cire farce baya cire gashi to kai ma haramun ne a gare kai wanda wannan abu shine da yawa cikin mutane ba su farga ba yanzu nan shagunan masu aski suna nan kai za mu je mu yi askin sallah kai aske mun ya mika a ɗebe shi ka saba suna in za ka yi askin ka da ya kamata tun satin da ya wuce ka yi askin ka ba ka yi ba babu wani maganan askin sallah kuma sai kai haƙuri sai ranar sallah in ka yanka abin yankan ka alaba shi ka zo ka yi wannan sannan layya tana da muhimmanci musamman samari matasa ba sa layya kowa sai ya je miƙe kafa kurum ya jira gidansu tsohonsa ya yanka masa ya je yana tsayawa an gama toya a bani yana hawa baba ɗin dubu saba'in dubu ɗari dubu kaza amma bai da kuɗin da zai sai dubu ashirin da zai je sai ɗan ragonsa ko kafi zuru ne ma yanka da zai ba wallahi da wahala a cikin unguwa kaga saurayi matashi bai da mata yayi layi layya ni na rasa a ina suka samu wata aya da ta hana wannan abu ba a yi wannan sunna ta gagara wai sai mutum wai ya ce wai sai yayi aure in an gama a gida za ka yi kai baka da aure za ka yi layya wanda yake wani saurayi ya ce to hakar maka lawa an ce ai ma an kai ma wa zai gyara ma sai ka kai gida ko makota su gyara maka kuma dole sai ka tuna ka kyautar da shi da haka layya tana da falala layya ba tana da falala yanzu kaga duk alhadai sun tafi suna can za su yi hadaya mu kuma mai kokari mu yi dan Allah yan wayan da muke kukutawa in muna neman wani abu ɗan dubu ashirin ɗin nan dai ka kukuta ko da rikici ka samo ta ka ɗan in na ce rikici ba ina nufin ka je kai rikici irin wanda ke ne mana ka je kai rikicin neman kuɗi mana kai himma ba ka je ka nemo haram ko ka shiga abin nan ba ka je ka samu don ka samu wannan falala ɗin sannan akwai azumin arfa ranar tara ga wata ƙasar saudiya sun sanar cewa za a yi azumin arfa ne ranar litinin insha Allah Allah ka rubuta muna cikin masu zuwa din idan sai mai rabu Allah ka sa muna cikin masu zuwa za a yi azumin insha Allah ranar talata wannan litinin din kenan manzon Allah ya faɗa hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito shi dangane da saumu yawmi arafa azumin ranar arafa yukaffiru sanatu al-madiya wal baqiya shekarar da ta wuce an yafe ma wacce za ta zo ma an yafe ma duk wanda ya kuskure ranar arfa bai azumi ba fa dole bane ba amma wallahi yayi hasara ba karama ba malam wani istighfari ne zaka yi zuwa yafe ma zunubin shekara biyu mu ba kullum muna cikin zunubi da sabon Allah dare da rana amma in kai wannan azumi da ikhlasi kyakkyawan niyya albishirinka da haka ku shirya da 'ya'yanku da iyalanku da yan uwanku wala har makota ya kamata ku yada wannan sunna yanzu kaga yan bid'a inda wata harka ce ta bid'a za ga an shiga ana ta maimaita a gidan rediyo azumin watan rajab azumin watan rajab ai ta shiryawa ayi a freedom ayi a gidan rediyon Kano ayi ayi ayi ayi amma an kaji wanda suke ta bayani akan wannan azumin arfa yawanci ahlus sunna ne sai kaɗan daga cikin yan bid'a ne za ka ji suna cewa ayi da haka ku yi azumin arfa ku yi azumin arfa ku yi azumin arfa wataƙila fa baɗi ba kai wataƙila baɗi ba kai ubangiji Allah sa muna da rabo da dacewa kuma insha Allah ta'ala yau ne zamu rufe wannan tafsiri a wannan shekara tunda wannan shine ƙarshen shekara mu a lissafin mu na musulunci muna fata abin da muka faɗa na daidai a cikin wannan karatu da muka cikin shekarar nan Allah ba mu lada zai yi mun yi kuskure ko tuntuban harshe ko bashin rai ya sa muka faɗi wani abu ko kuma ƙarancin karatu ɗin ko kuma rashin yawan shekaru da sanin rayuwa ya sa muka faɗi wani abu wanda ba na daidai ba ne muna fatan Allah ya mana afuwa kuma mutane ma su yi mana afuwa ba abin da muke nufi sai neman kawo gyara da ciyar da al'umma gaba ya Allah duk abin da muka ne alkhairi da wanda ya zo da wanda bai zo ba Allah ka haɗa mu da ladan gaba ɗaya a ciki da ni da na karanta da wanda ya ja baki da wanda suka saurara Allah ya ba mu dace kuma Allah ya sa baki din muna da rai da lafiya da za mu sake zuwa mu dasa insha Allah a sabuwar shekara kenan ta musulunci al-muharram ba- insha Allah tabaraka wa ta'ala muna fata Allah ya sa muna da rai da lafiya da za mu ci gaba da ayyuka- ta ayyuka na alkhairi wani dan wani rubuta takarda na ta ce ai dan Allah ya hakuri kada a rufe kada a rufe in ma ba a rufe ba yanzu kai ranar litinin nan kowa yana azumin arfa ni za ku bani ne da ni da mai jan baki mu ta ihu kurin kuna jin yunwa wanda a tafi a je a azumin arfa kowa ya je gida ya buɗe baki da iyalinsa abinda muka yi Allah sa albarka ko ba haka bane khairul kalami wa ma qalla wa dalla yawwa mafi alkhairin zance wanda ya zama kaɗan kuma yayi manufa Allah hada mu da alkhairi kuma Allah sa yi sallah lafiya kuma a yi idi lafiya kuma a taimaki juna a yalwata wa juna a kai ziyara Allah sa mu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh